ونعوذ بالله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tara wanda ya daidai da tara ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha takwas kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a wannan markazi na ummul na aisha radiyallahu anha wanda ke cikin unguwar hausawa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatunmu a cikin littafin nan na al'imanu biliyomil akhir wallafar babban malami doktor sallabi hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 43 a cikin wannan littafi mai albarka idan za ku tuna muna cikin abin da ya shafi ainihin wato alkiyama mun tattauna a satin da ya gabata akan abin da ya shafi mahashar ma'ana a ina za a yi taron mahashar sannan kuma yaya sufar mutane take kasancewa a wannan lokaci na mahashar inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana za a tashi mutane hufatan auratan gurlan ma'ana za a tashi mutane babu ainihin wato takalma babu sutura a jikinsu kuma za su tashi da loba ma'ana ba kaciya wannan yanayin sufar mutane kenan a mahashar sannan mun karanta hadithin abdullahi dan abbas daga annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa innakum mahshuruna hufatan uratan burlan sannan sai ya karanta fadin Allah ta'ala yau ma naɗuwi sama ka ɗayi sijilli lil kutu kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin a karkashin nan yake cewa farkon wanda za a tufatar a ranar alkiyama shine annabi Ibrahim alaihi salam sannan mun karanta hadithin Aisha radiyallahu anha shi ma hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yub'athu an-nasu yawmal qiyamati hufatan uratan gurlan anan ne na Aisha take cewa ya rasulullahi fa kaifa bil awrat za a tashi mutane wato ba ta kalma ba kaya kuma za su tashi da loba manyansu da yaransu mazansu da matansu iyaye da 'ya'ya mata da mazajensu sirkai duk gaba daya da na isha wannan abu take ganin yanzu a nan duniya ma yaya idan kaga sirikinka kake ji to ballantana kuma a ce babu kayan sawa yanda aka haife ka haka kake shi ma sirikin naka haka yake ummul mu'minin aisha ta ce to ya za a yi da al'aura kuma qal annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa li kulli mri'in yawma idhin sha'anun yughni a wannan rana kowa tashi ta ishe shi game da fuskoki kuma a wannan rana Allah ta'ala ya ce wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma fuskoki za su zo suna kaskantattu a wannan ranar Allah ta'ala ya ce wanda ya je da zalunci gaban Allah a wannan ranar lallai ya taɓe sannan mala ya gaya mana al'abusar yaya idanun mutane kuma shi ma dai a faɗin Allah ta'ala cikin suratul kamar Allah ta'ala ya ce kusha'an abusaruhum ya khurjuna min al'ajidafi ka annahum jaradun muntashir mutane za su tashi a gaban Allah ranar alkiyama fuskokinsu kaskantattu babu wata alama ta izza za ka ga suna fitowa daga kaburburansu ka annahum jarad kai ka ce fari ne muntashir waɗanda aka tarwatsa su a wata ayar Allah ta'ala ce fa'iza barikal basar idan ainihin gani ya ɗimauce gani ya ɗimauta kaga kenan daga cikin yanayin wannan wato akwai ɗimaucewar ganin mutane a wata aya Allah ta'ala ya ce ƙulubin yau idin wajifa za a ga idanu ba ƙauƙautawa suna ta ƙyaƙƙyaftawa suna ta motsi sannan halayen mutane a wannan rana za a bujiro da mutane saffan amamallahi ta'ala mutane za su zo ba bisa rashin tsari ba za su zo a cikin sahu za su tsaya a gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda wasu malaman suka ce sahu ne guda ɗaya mata da maza da mala'iku da aljanu ga baki ɗaya za a haɗu a sahu ɗaya wasu kuma suka ce a'a sahu ne ba guda ɗaya ba sahu sahu ƙila sahun mutane daban ƙila sahun aljanu daban ƙila sahun mutane daban amma dai za dai a tsaya a gaban Allah sahu sahu ko dai sahu sahu daban-daban ko sahu guda domin aya ta farko cikin suratul kafi wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida da wannan wasu malaman suka ce sahu ɗaya ne da mata da maza amma ba za ka iya gane waye a kusa da kai ba mace ce a kusa da kai tsohuwa ce yarinya ce budurwa ce ba za ka iya ganewa ba waye a kusa da ita ba za ta iya ganewa ba dan uwanka ne ba dan uwanka bane ba wanda zai iya ganewa da haka za a yi sahu gaba daya kila ma kusa da kai in ka duba ga kila aljanu ne a kusa da kai domin an ce in an ya tabbata sahu ɗaya za a yi to kaga da mutanen da aljanin haka za a gwamutsa sahu ɗaya idan kuma aka ce yau mai yaqumu ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala sawaba shi ma kaga wannan suka ce aya tana nuna sahu ne guda ɗaya amma waje a rabbuka wal malaku saffan saffan to sai wasu malaman suka ce to tunda wannan aya ta zo ta ya nuna sahu sahu ne waje a rabbuka wal malaku saffan saffan da ko sahu ɗaya ne ko sahu ne da yawa diddai za a tsaya a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ainihin wato a yanayi na sahu sannan yanayin halayyar mutane a wannan rana ba a magana ko da yake rashin magana ba a magana akwai gurin da kuma maganar da ake yi a raɗa ce kamar yadda Allah ta'ala yake cewa yawma idin yattabi'una da'iya la iwaja la wa qad da'at al-aswat lirrahman fala tasma'u illa hamsa Allah ta'ala yake a wannan yinin a wannan ranar yattabi'una da'iya wato za a ga mutane suna tabin mai kira ba su san daga inda ake kira ba kawai sautin suke ji kawai da suke a yi wajen la'i wajala babu mai iya bauɗewa ko ya karkace gabarin ainihin wato shi wannan mai kira din wa khasha'atil aswatu lirrahman sautuka ga baki ɗayansu sun kaskanta a gaban ubangiji mai rahama wala tasma'u illa hamsan ba za ka ji ba illa hamsa alhamsu wasu suka ce tafiya ce ƙarar tafiya kawai za ka ci wasu kuma suka ce alhamsu shine as-sautul khafi sauti ne amma can ƙasa ƙasa mai kama da rada shine hams za ka ɗan dinga jin wato yanayin magana gurnanin magana na mutane amma ba za ka iya gane me ake cewa ba za ka ji magana amma hams ce magana ce wanda suke can ƙasa wasu malaman suka ce alhamsu shine tafiyar kawai sai dai ƙarar tafiya kawai ba ta kuma ba takalmi ballantana a ce wani ya sa takalmi mai ƙara ba ƙara ba takalmi da haka kawai yanayin tafiyar mutane shine hams wasu kuma suka ce duka biyan ayar za ta iya ɗauka ba la ta sumawa illa hamsa ba abinda kake iya ji sai tafiyar mutane akan kafafuwansu sai kuma yan maganganu ƙasa ƙasa to amma shi mala ya kawo wannan ayar dan ya nuna cewa ba fa a magana akwai yanayin da da kuma wuraren da ba ma a magana kawai sai dai ƙarar tafiya za ka ji shine fa la ta sumawa illa hamsa da faɗin Allah ta'ala hadha yawmu la yantiqun wala yuqdhanu lahum fayatazirun wannan wani yini ne da la yantiquna ba ba sa iya magana ba wanda zai yi magana wala yuqdhanu lahum kuma ba za ma a yi musu izinin su yi magana din ba fayatazirun ballantana su kawo uzuri ko hanzarin da abin da yasa suka yi kaza ko abin da yasa ba su yi kaza ba to amma wani lokaci mun ce ana iya yin magana tunda Allah ta'ala ya ce yawma yaqulu al-insanu yawma idhin ayna al-mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idhin al-mustaqar wannan ayar wasu malaman suka ce ana magana to ya za mu kamar yadda muka karanta satin da ya wuce ana magana ba a magana aka ce eh akwai guraren da ana magana akwai guraren da ba a magana sannan guraren da ake magana ba kawai in ka ga dama kawai sai kai wani kusa da kai magana ba in ya ga dama shi ma ya yi wani kusa da shi magana a'a za a yi magana amma sai Allah ya bada izini shine yawma yaqumur ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala sawaba kaga wannan sai nuna cewa ana iya yin magana sannan daga cikin halayyar wannan yini na mahashar wato akwai dukhulun na zuhulun nas akwai dimaucewar mutane akwai tsoro da mutane za su shiga da furgici kamar yadda Allah ta'ala ya kawo cikin suratu al-hajj inda Allah yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim lalle girgizar ranar tashin alkiyama wani al'amari ne mai girman gaske yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at domin yini ne wanda in yazo dukkan mai shayar da ɗanta nono takan gafala takan rafkana takan rude gabarin shayar da shi nono wata ba'u kullu zati hamlin hamlaha dukkan wata mai ciki za ta haife cikinta ko da lokacin haihuwar bai ba wata ran nasa sukara Allah ta'ala ce za ga mutane suna tambele suna gwabzuwa suna dukan junansu kai ka ce sun yi sha maye kayan maye Allah ta'ala ce wa mahum bi sukara walakin na azaballahi shadid to a karkashin nan sai malai ce fa idza ka fa in kanat al ummul murbi'a wa hiya ahrasu nas ma yakunu ala waladiha tadhhal an in dai har uwa a matsayinta na mai shayarwa ita tafi kowa ƙauna da kwaɗayi da soyayya ga ɗanta to in har zai zamanto ita uwar ta zamanto ta gafala ta ɗimauce gabarin ɗanta fa gairuha min babi aula to wanda shi kuma ba ita ɗin ba to shine min babi aula a ce ya ɗimauce ya rikirkice a wannan ranar wa in kana tiflu sagir alladhi lam yuznib ba'du yakhafu hatta yashib arida yace hatta yaro ɗan ƙarami wanda ko laifin ma bai ba yaro jariri ko yaro karami bai ma aikata zunubin ba ballantana a ce an kama shi da zunubinsa shi ma saboda tsoro da firgici na wannan rana za ka ga gefen kansa yana furfura wa ma baluka bi ghairihi minan nas to ina ga kuma sauran mutane waɗanda sun yi rayuwa a wannan duniya sun kai har zuwa shekarun girma sun kai shekarun balaga sun ma dade a duniya ina ga waɗanda sun yi ayyuka nagari da kuma wanda suka yi ayyuka miyagu in dai har karamin yaron da bai fara aikata laifi ba zai zamanto ainihin wato shi ma fuskarsa ko kansa ya yi furfura to kaga wanda ba shi ba min babin aula to wannan shine inda muka tsaya a satin da ya wuce ko qala al muallif qala al muallif rahimahullah ta'ala tunsal ansab wa kullu insanin mashghulun bi nafsihi li'annahu ya'ti wahida qala ta'ala fa idha nufikha fi as-sur فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون الله تعالى yake cewa ko mala yake cewa tunsal ansab wato yini ne wanda tunsal ansab ake mantawa da dangantaka wata irin rana ce da ake mantawa da nasaba ake mantawa da alaka fa kullu insanin duk mutumin da ka gani a wannan yinin mashghulun bi nafsi shi ma ta shi ta ishe shi ya shagaltu ne da kansa bai shagaltuwa da waninsa yanzu da kake tunanin wane yayi kaza wane bai yi kaza ba nutsuwa ce kake cikin ta shi yasa kake ba ka shagaltuwa da kanka kake shagaltuwa da waninka har kake iya ɓata lokacinka akan duniyar waninka har kake iya ɓata lokacinka akan rayuwar waninka duk akwai damar da zaka iya yin haka shi sa kake yin haka a duniya amma a wannan yinin duk mutumin da ka gani mashgulun bi nafsihi ta kansa yake ya shagaltu ne da kansa ba ruwansa da kowa shi kawai kansa yake tunani li'annahu domin kowane mutum ya ati zai zo ne wahidan shi kadai ba wanda za ga ya rike ɗansa ko ya rike abokinsa ko ya rike wani kaninsa ya ce taho mu tafi ba wanda za a gani wani ya rike wani babu duk wanda zai zo wannan mahashar ɗin shi kadai za a ganshi wa'anda suka mutu dama a lokacin idan aka riga aka ce ya kharuju na minan ajidafi Allah ya gaya mana irin yadda za su taso daga cikin kaburbura ka annahum jaradun muntashir muhti'ina ila da za su tashi ne kawai kowa ba wanda zai tsaya waiwayen ina wane yake ni ban ga su wani ba ba wannan kowane mutum zai zo wahidan shi shi kadai qala ta'ala ubangiji ta'ala yace rayuwar da take haka kaga kenan yana nuna cewa in ne Allah madaukakin sarki yace fa idza nufiqa fi sur idan aka yi busa a cikin kaho fala ansaba bainahum babu dangantaka a tsakankaninsu taqatta'at bihim al-asbab duk wata dangantaka ta katse yawma idin a wannan ranar wala ya tasaalun ba mai tambaya ina wane yake shine wala ya tasaalun ba mai tambaya wai ina malam wane wai ina ko wane na kwana biyu ban gan shi ba duk a duniya ke ni ko wane wai yana garin nan kuwa duk wannan ana iya yin wannan anan saboda ana cikin duk ma kuwar da kake ciki a nan duniya ba ma kowa ba duk bala'in da ka shiga a nan duniya ba bala'i ba ne ka tuno ka iya wato ku dinga surantawa karatun nan da muke a cikin kwakwalanku ka tuna wai wani irin bala'i ne za ka ga mutum ka kasa gane shi ka ga babanka ka kasa gane babanka ka kasa gane babanka ka kasa gane ɗanka ka kasa gane matarka ka kasa gane wanka kaninka ka kasa gane abokanan da kuka tashi kuka yi firamare sakandare kuka yi wasan ƙasa kuka yi kaza tare duk ka manta ba za ka iya gane kowa ba ta kanka kake wannan wani irin bala'i ne wani irin bala'i ne wannan ba mai tambayar ina wani shine wala ya tasalu ba wata dangantaka ba wani nasaba wala an saba bainahum wato nasaba ta katsi wala ya tasalu qala ta'ala ubangiji ta'ala yace in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abdan laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda Allah cikin suratu Maryam ce in kullu man fis samawati wal ard duk wanda ke cikin sammai da duk wanda ke cikin ƙasa illa atir rahmani abda face ya zo wa ubangiji mai rahama a matsayin bawa ba wanda zai zo da wata sifa ba ta bawa da annabawa da manzanni da mala'iku da sauran mutane da aljam duk wanda zai zo a wannan ranar da masu da'awar ilahantaka da masu da'awar annabta da masu duk kowace irin da'awa a wannan ranar mutum zai zo ne a matsayin bawa kenan daga bayi sai mai su Allah ta'ala yake cewa ba wani da ke cikin sama da wanda ke cikin ƙasa face zai zo ubangiji mai rahama ne a matsayin bawa laqad ahsahum hakika ubangiji ya lissafce su wa addahum ya kirge su addan kirgewa kara dauka akwai wani wanda za a yi misin ba a gan shi ba ko ba kiran suna za a yi da rijista ba Allah ya lissafe halittarsa gaba daya laqad ahsahum ya san adadin su tun daga annabi adam har a naɗa ƙasa da mutane da aljanun da mala'iku kaf Allah ta'ala ya san su ya san adadinsu ya lissafe su wa'addahum ya kirge su addan kirgewa ba wanda za a nema a rasa Allah ya ce wa kulluhum kuma gabaki ɗayansu atihi ba wanda za a nema a rasa kowa zai zo masa yawmal qiyamati a wannan ranar ta tsayuwa fardan shi kadai ka ji aya ta sake gaya ma kowa shi kadai za ka gan shi idan annabawa za su zo su kadai da manzanni to kai ba kowa Allah ta'ala ya ce shi kadai zai zo masa wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الله تعالى يا أيها الناس يا قوم تاني اتقوا ربكم كجسورا أبنجزنكم ku kiyaye dokokin Ubangijinku, ku sanya kariya tsakaninku da kamu da kuma azabar Allah, wa shau yauman ku ji tsoron wani yini, yanayin yinin ga yadda yake, la ya jazi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shai'a. La ya jazi walidun mahaifi ba zai iya sakawa ba da wani abu an wala jiki a madadin ɗansa a zo a yi lissafi a ɗora kayan ɗanka a kan sikelin au a ga saura ɗigo ɗaya sikelinsa ya kai ya tsallake a ce ɗan ya ga masa ɗigo ɗayan nan yana da casa'in da tara da ɗigo tara saura ɗigo ɗaya ya tsallake ko za ka taimaka ka bashi wannan ɗigon Allah ta'ala ce ba wannan ranar ba ce in kana neman ranar keke da keke ranar da ba wani zan taimako duk wanda za ka yi wa ɗan adam nan za ka yi masa a ban an je can ba kaga la yadda zai walidun walidun mahaifi ba zai iya yi wa ɗansa wani abu wanda zai zamanto sakamakon wannan abun a ce ɗansa ya haiba wala mauludun haka shi ma ɗan da aka huwa jazin ba zai iya takawa an walidihi a madadin mahaifinsa shay'an da wani abu a ce a bashi sakamakon wannan abin da ɗan ya bawa mahaifinsa a ce ya tsallake ba sai Allah ta'ala yake ce maka ka ji tsoron wannan yin kai ka haife shi ka yanka mar ragon suna kai duk abin da ake yi na wahalar ɗa har ya kai zuwa lokacin da ya kai amma a ranar tashin alkiyama Allah ta'ala ya ce ba zai iya ma komai ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya gaya wa na Fatima yace ya Fatima salini min mali ma shi'iti fa inni la ughni anki min Allah shay'a yace Fatima a nan duniya tambaye ni da abin da yake so in ina da shi zan baki amma wallahi ranar tashin alkiyama ba zan iya wadata miki komai ba a wajen Allah salini min mali ma shi iti abin duk da kike so a nan duniya tambaye ni in akwai shi zan baki amma fa ina so ki sani la uguni anki min Allah shay'a kar ki ce ai babana annabi ne manzo ne kuma yana cikin ulul min ar-rusul a cikin su ma shine lamba 1 da aka bari in kwanta kawai tunda akwai alfarma da haka ba sai na tashi na yi wani aiki ba bari in yi abin da na ga dama tun da mahaifina yana nan ai manzo ne yana daga cikin babu wani mahaluki da Allah ta'ala ke kauna a duniya sama da shi shi sa manzo Allah ce kake rudu da wannan salini min mali ma shi yace fa inni la ughni anki min Allah shay'a Allah ta'ala ce inna wa'ada Allah haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne har ka dauka wannan abun ba zai faru ba an yi an gama alƙawarin Allah gaskiya ne abin da zai faru kenan ɗanka ba zai matakka mijinki ba wanda zai iya wadatar da wato ko wannan rayuwar ta duniya ta rude ku kada ku kuskura wannan duniyar wannan kaskantacciyar kar ku yarda ta rude ku ta raba ku da Allah ta ziga ku ku dinga saba wa dokokin Allah akwai wannan rana kana wala ya gurrannakum billahi al-garur kada mai rudi ya raba ku da Allah ya ruje ku shi da shaitan kar ku yarda an ne gaya ma ga yanayin yanda rana take ga halayyar yanda rana take daga cikin siffar wannan ranar za a ga mutane ya juttuna alar ruka sun gurfana akan gwiwoyinsu وترى كل أمة جاثية kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawm tujzauna bima kuntum ta'malun Allah ta'ala yake cewa wa tara kullu ummatin jafiya zaka ga kowace al'umma jafiya a gurbane akan akan gwiwoyinta kullu ummati kuma kowace jama'a kowace al'umma tud'a za a kira wuta ila kitabiha zuwa ga littafinta na ayyukanta abinda ta aikata kowace al'umma za a kira ta Allah ta'ala zai gaya wa kowace al'umma al-yauma yau ne tujzauna ma kuntum ta'maluna ake saka muku da abin da kuka kasance kuna aikatawa in khairan fa khair wa in sharran fa shar da haka daga cikin yanayin wannan ranar kaga kenan yanayin kala kala ne da wannan ranar ila wani lokaci ga mutane a tsaye ila bayan an yi tsayuwar kuma za a zo a gurfana ne ta iya wani lokaci za a kai a gurfane akan kowa yana gurfana akan gwiwarsa sannan malam yake yu'raduna ala Allah la yakhfa minhum shay qala ta'ala yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya yu'raduna za a bujuro da su ala Allah a kawo su gaban Allah la yakhfa minhum shay babu wani abu da yake koyuwa gare shi qala ta'ala ubangiji ta'ala yake yawma idhin tu'raduna wannan wani yini ne tuhraduna da ake bujuro da ku la takhfa minkum khafiya wata mai kuya ba ta iya kuya a cikin ku to ina mutum zai kuya a satin da ya wuce mun ji yanayin yadda za a bata kasa ba tudu ba kwani ba kwana to ina mutum zai kuya Allah ta'ala ce la takhfa minkum khafiya babu wani mai kuya da yake da kurun kuya wa ghayru zalika min ahwalina bala yake da wani haka da irin halayyar da mutane suke samun kansu a wannan ranar baniyan abu abu na biyu ahwalu yawmul qiyama ahwalu yawmul qiyama sai firgici da tsoron ranar تشبه أبو صاروخ الأقوال ذلك الجمال الرجيم الذي لا يصيب الذي يصيب الأرض ونجومها وشمسها وقمرها ومن أهوال ذلك اليوم ما ليس يحدثنا القرآن القرآن ينا غيابنا ينا بام الأباني أن أهوال ذلك اليوم جمد كل اسم والنرانا والنيل التي تشتغ النار التي تشتغ النار والتتكي بموتك مكان تشتغ النار وتشد أبصارهم تكي كل إدانوس وتشد أبصارهم wato wani yini ne wanda yake gankane ganin su ba sa ganin kawai da abubuwa ba ba sa gani wata mallaka a rai yin rubu sabo ko rubu ne wanda ke mallakar rubu sabo zukatan su wata zalzala kulubahu ko kulubuhu zukatan su suna girgiza wa min a'adari cikin ahwali yana daga mafi girman wannan firgici da wannan ranar take da shi zalika damar alkauni wannan rugurgujewar halittu da za ka dinga halittun Allah za ka dinga ganin suna rugurgujewa zuwa suna rugurgujewa sama tana cewa wato teku tana kamawa da ita wannan addamar alkauni shi ne babban tashin hankali da tana so ƙara bom an gari ya tashi a ce mutane sun mutu da ƙara bom girgizar ƙasa za da ake a ce gida ɗari a wuraren irin wannan ayyukan da sun halaka duk mutane sun samu a shirye sun sun irin wannan kuma duk inda ake haka za a duk inda ake kai mutane ke gashi to babban tashin hankali da ake ba da kawo kuma ba wani wuri bane ba da wani wuri yanzu duk inda ake yin girgizar ƙasa zai ga wani ƙasa ce kai kila ba kuma sai dai ka jira wani inda wata wasu ba da ke zai wani ne a bawon wani suna zaune lafiya to ban da wata rana wannan ranar duk bala'in gaure ya zo ya yi ba wani wuri ya zo dan haka a jama'ar kauli akwai wato rubutuwa da halakar da alkauni halittu gaba ɗaya a shani wanda yake a jama'atin shani kamar ne الرهيب بالمحصور الذي يصيب الارض وتولى الدمار بالاسلام الكفاء والمبالاه بالوقت والسماء يسامو كما كان ولا بلاء يشهد والسماء تورارتا وشمسها دلالتا وقمرها دوتتا ومن اهوال ذلك اليوم yana daga cikin firgici da tsoron wannan yin na ɗaya dakkul ab wa nafkul jibal dakkul ab nike kasa wa nafkul jibal da sheke ruwa wanda yana daga duk wani dutse da kake kallonsa kasa da kake kallonsa za a nike ta ba su ba kawai wa nafkul jibal zuwa kuma za a bayan an nike su zama jari يمسكها ربي نفا الله بيسع الشيء ثم دوته فيذرها طاعا صفصفا قال تعالى وبين تعالى فإذا نفخت الصور شقه نفخة واحدة ممتاز لها ومهلت الأرض أتى أوجهتها والجبال بدور فدكت أتى نجي دكة واحدة نجي ولا ويوم تجد وقعت الواجهة وأضررت أصواتها للنار kake gani ma ne gidaje ba a wace ba da gidaje an nike kasa ba duwatsu an nike da kaga wannan Allah ta halaye su ga ya maka waka ake wajiya abin nan da ake gaya maka zai ko ya riga fa yawma idin waqa'atil waqi'a wa qala ta'ala ubayyidu ta'ala kalla idza dunkatil ard dakkan dakka kalla ba haka bane idza dunkatil ard idan ake kasa dakkan dakkan nikewa
kaga waɗannan ayoyi guda biyu duk sun gaya mana yadda ƙasa za ta samu kanta ita ma a wannan ranar ita ma ta ta same ta za a nike ƙasa nikewa wa inda zalika tatahawwalu hadhihi aljibalu as-salbatu alqasiyatu ila ramlin na'im malai ce wa inda zalik lokacin da za a nike ƙasa din nan tatahawwalu hadhihi aljibal waɗannan duwatsun da kake ganin su za su rikide za su juya as-salba masu ƙarfin tsiya duwatsu kai ka san dutse yanda yake da ƙarfi alqasiya busassu ke kasassu amma za su juya ila ramlin na'im zuwa ga rairayi irin mai laushin nan karka kaga nika nikan da za a yi ba karamin nika bane wato duwatsun nan duk da kake kallon su in an tashi nike su nukan da za a yi za su koma duk da taurin su duk da karfin su za su koma ila ramlin na'im zuwa ga rairayi yashi na'imin mai laushi kama qala ta'ala kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katiban mahila yawma tarjuful ardu ranar da ƙasa za ta girgiza wal jibalu duwatsu su ma za su girgiza wa kanatil jibalu duwatsu za su kasance kasiban wani irin tudun rairayi mahila mai taushi mai laushi haka duwatsu za su koma ay tusbihu ka kusbanin raml ay ma'ana wato duwatsu za su koma kaman tudun rairayi ba da an kanar hijaratan samma bayan da sun zamanto duwatsu kuraman duwatsu manya-manya masu ƙarfi warramlul mahil wato huwa alladhi idza ukhidhat minhu shay'an tabi'aka inhala tabi'aka ma ba'da wato arramlul mahil rairayin da ake kira arramlul mahil huwa alladhi shine rairayin da idza ukhidhat minhu shay'an idan aka ɗebi wani abu a cikinsa ta bi aka min ma ba dahu abinda ke bayansa zai biyo ka saboda lokacinsa idan aka ɗebi wani abu sai ga wani ya ziraro ya cike gurin da ka ɗiba in ka kuma ɗiba sai wani ya kuma kwararowa ya cike wannan rairayin mai laushin ta yadda in ka taɓa wani ɓangare nasa wani ɓangaren zai biyo ka to wannan shi ake kira arramlul mahil haka za a mai da duwatsu يقال أهل أهلت الرمل أهيله هيلا إذا حركت هو حركت أسفله حتى انهال من أعلى هو إذا حركت أسفله حتى حتى انهال من أعلى واتو أنا تشواري ري ياي توشي ياي لوشي إذا ya kai ta yadda aka motsa aka taba kasansa samansa za ka dinga gani yana rejewa yana tahowa to wannan rairayin ya yi taushi irin taushin da ake kira kasiban mahila wa akhbara fi mawdi'in akhar ubangiji ta'ala ya ba da labari a wani gurin daban annal jibala cewa duwatsu tusbihu za su wayi gari kal'ihin kaman ainihin wato al'ihin kaman gashi wal'ihin huwa su idan baka san al'ihin ba shine asu wasu kuma suka ce kal'ihin kaman auduga kama kala ta'ala kaman yadda ubangiji ta'ala ya ce wa takunul jibal duwatsu za su kasance kal'ihin kamar gashi irin mai taushin nan ko kuma kal'ihin almanfush kaman wato gashi wanda yake an an goge shi an goge shi shine almanfush wa takunu aljibal ay wa fi nassin akhar mithlaha ko mithluha fi sub almanfush wa takunu aljibalu kal'ihn almanfush والعهن هو الصوب كما قال تعالى وتكون الجبال كالعهن وفي نفس آخر مثلها بالصوف مثلها كي مثلها بالصوف المنفوش وتؤول نفس دبن مثلها وبنجي تعالى يا مثلتا ainihin wato wannan dutsen yadda zai zama bisofi almanfush wato kamar al'asof gashi almanfush wanda yake an cire duk wani abu da zai sa shi nauyi an goge shi an cire duk wani abu wanda zai sa masa nauyi wa takunu aljibalu kal'ihn almanfush thumma inna alhaqqa tabaraka wa ta'ala yuzilu hadhihi aljibali an mawadi'iha wa yusawwi al-ardha hatta la yakun حتى لا يكون فيها موضع مرتفع ولا منخفض وعبر القرآن عن عزالة الجبال بتسييرها مرة وبنسفها أخرى قال تعالى وإذا الجبال سيرت وقال تعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا الله مدوكيك مالك إن ثم إن الحق تبارك وتعالى sannan ubangiji mai girma da ɗaukaka yuzilu hadhihi aljibal zai kawar zai gusar da waɗannan duwar watsu ɗin an mawadi'iha daga guraren da suke wa yusawwi al-arda zai daidaita ƙasa ya baje ta hatta la yakuna fiha mawdi'un har ba za ka samu wani guri ba a ban ƙasa murtafi'un wai shi mai tudu wala munkhafidun ko mai kwari ba za ka samu ba wa abbar al-qur'an shine al-qur'ani ya fassara maka wannan yanayin an izalatil jibal game da kawar da duwatsun nan bi tasiriha marratan cewa za a tafiyar da su wani lokaci to tafiyar ubangiji madaukakin sarki zai kawar da su daga guraren da kasan da suke dala za ta ba inda take gauran dutse zai ba inda yake duk wani dutse da ka sani shine tafiyar jibal sannan wa binasfiha ukhra za a su a tafiyar da su daga inda suke wani lokaci wa binasfiha ukhra wani lokacin kuma ma a nike su qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wa idal jibalu suyirat idan aka tafiyar da duwatsu kaga za a tafiyar da su kaga dutse yana tafiya kai ka ce dan adam za a tafiyar da su a wata ayar cikin suratul nabai Allah ya ce wa suyiratil jibal za a tafiyar da duwatsu fa kanat saraba za su zama kamar kura kaga za a nike su kenan su ma duwatsu ba ƙasa kaɗai ba ƙasa kaga dama an mun wuce ta an riga an nike ta to dutse shi ma tashi ta shi ma a wannan ranar tashi ta same shi za a tumbuke su daga inda suke a tafiyar da su bayan an tafiyar da su ma kai da ƙarshe Allah madaukakin sarki su ma ainihin wato ya nike su su ma a sheke su fakanin saraba su zama kamar kura wa qala fi nasfihi laha haka ubangiji ta'ala wajen sheke duwatsu din ya ce wa idhal jibalu nusifat idan aka sheke duwatsu kaga duwatsu su kansu wajen yanayi uku aka faɗa a nan za a tafiyar da su daga inda suke za a nike su sannan za a sheke su ثم بين الحق حال الأرض بعد تي... بعد تسيير الجبال ونسفها ثم بين الحق سنن أبنجي نجس يا بينا يا بياني حال الأرض جمد حال دك أساسات كسنشي بعد تسيير الجبال بين أن تتيد دواسو ونسفها بين أن شيء دواسو قال تعالى وبنجي تعالى يتي ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وهشرناهم فلم نغادر منهم أحدا الله تعالى يتي ويوم نسير الجبال أرانا الدزام تبيد دواسو don an tafiyar da su an nike su an sheke su watar al'arda za ka ga ƙasa barizatan bayyananna za ka ganta bayyane ba tudu ba kwai ai zahiratan ai za ka ga ƙasa bayyananniya lartifa'a fiha wala khifab babu tudu a ban kasa wala khifab babu kwari a ban kasa kamar qala ta'ala kamar yanda ubangiji ta'ala yace wa yas'alunaka 'anil jibal suna tambayar ka game da duwatsu fa ya za a yi da su ranar alkiyama faqul kace da su yansifuha rabbi nasfa ubangiji na zai sheke su zai nike su nikewa fa yadharuha ƙa'an zai bar ƙasa ƙa'an farfajiya fili safsafa wanda ba tudu ba kwari daidaitacciyar ƙasa haka Allah ta'ala yake so ya gani duk wani tudu an baje shi duk wani kwari an cike shi ƙasar kawai Allah ta'ala yake so shi sa aka ce in ka tsaya daga inda kake kowa za ka gan shi ba wanda za a gan shi ya hau tudu ba a hango shi saboda tudun da ya hau ko kuma ya yi kwari ba a hango shi saboda ya yi kwari Allah ta'ala ya ce ƙasa duwatsun da za su ɗaga mutum in ya hau saman su a ga ya yi tudu to an baje su an nike su an sheke su Allah ta'ala ya ce so yake ga ƙasa ƙa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta Allah ta'ala ya ce la tara fiha iwajan ba za ka ga ainihin wato wani kwari wani karkata wani kwari ba a ban ƙasa wala amta haka kuma ba za ka ga ainihin wato wani tudu ainihin wato a bayan ƙasa ba Allah kiyaye abu na uku qabdul ard wa dayyi sama damke ƙasa da nan nade sama damke ƙasa da kuma nannaɗe sama Allah ta'ala zai damke ƙasa zai kuma nannaɗe sama ƙala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wa ma qadarullah haqqa qadari wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawat matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yushrikun Allah madaukakin sarki ya ce wa ma qadarullaha haqqa qadarihi ba su girmama Allah hakikanin girmama shi ba wal ardu jami'an ƙasa ga baki ɗayanta qabdatuhu damƙa ɗaya ce Allah zai mata yawmal qiyamati ranar alkiyama was samawat sammai gaba ɗayan su madwiyatun an nannade su biyaminihi suna hannunsa na dama subhanahu sarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala ubangiji ya ɗaukaka amma yushrikuna gabarin abin da suke shirkanta shi da shi to kaga ita kanta sama za a nannade ta ƙasa Allah ta'ala zai damƙe kayansa wa qala ta'ala ubangiji madaukakin sarki yace yawma nadwi samaa ka tayyi sijil lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin Allah ta'ala ce yau mana ɗuwi sama ranar da za mu nannaɗe sama ka ɗanyi sijilli lil kutub kamar irin nannaɗewar da mala'iku suke yi wa abin rubutu ko kamar irin nannaɗewar da mai rubutu ke yi wa littafi ko takardar da ya yi rubutu a kanta kama bada ana awwala kalkin nu'idu kamar yadda muka faru farkon halitta da farko nu'iduhu haka za mu sake dawo da ita ba takalma ba sutura kuma gurlan ba kaciya wa muka kanmu inna kunna fa'ilina lalle mu masu aikata haka ne qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa yaqbidu Allahu al-ardha yawm al-qiyamah Allah madaukakin sarki zai nannaɗa ƙasa zai damƙe ƙasa ranar alkiyama wa ya sama biyamini sannan zai nannaɗe sama biyaminihi da damansa sun ya ƙul sannan bayan ya yi haka ya ce anal maliku ni ne almaliku aina mulukul ar wane mutum saman ya nannaɗe ta ƙasan ya damƙe kayansa bayan ya yi haka sai ce anal maliku ni ne mai mulki aina mulukul ard ina sarakunan duniya suke ina masu mulkin suke shine ran da zai ce limanil mulkul yau limanil mulkul yau ba wanda zai iya bada amsa Allah ta'ala zai ce lillahi alwahid alqahar al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawm inna Allah sari'ul hisab a yau ne Allah ke sakawa kowace rai abinda ta aikata kuma ba a zalunci a yau inna Allah sari'ul hisab Allah mai gaggawar hisabi ne nan da nan za a yi kuma kowa ya kama gabansa kafin a yi hisabin ne za a sha wahala amma an zo hisabin hisabin a wajen Allah madaukakin sarki abu ne mai sauki da haka Allah madaukakin sarki sama da take maka rumfa an nannade ta shi sa aka ce yau matu baddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahi alwahid alqahar wa ma'anar kalam malai ce ma'anar wannan magana yawma nadwi sama ka tayyi sijil lil kutub ay ala alkitab bi ma'ana almaktub yawma nadwi sama ranar da muke nannade sama ka tayyi sijil lil maktub shine ma'ana lil kutub dinnan ka tayyi sijil kamar yadda mai rubutu ke nan naɗe alkutubu ai almaktub abinda aka yi rubutu a ciki ai alal kitab ai bi ma'ana almaktub wa qawluhu da fadin Allah madaukakin sarki kama bada'ana awwala khalqin nu'idu kamar yadda muka faru farkon halitta nu'iduhu muke mayar da ita wa'adan alaina wannan alƙawari ne akan mu inna kunna fa'ilina tabbas mu masu aikata haka ne yani haza ka'inun abinda wannan aya take nufi shine haza wannan abin da Allah ya bada labari ka'inun zai kasance fa la mahala babu makawa yauma yu'idu Allahu al-khala'ika ran da Allah zai sake dawo da halitta khalqan jadidan sabuwar halitta kama bada'ahum kamar yadda ya fare su da farko huwa al-qadir kuma shi mai cikakken iko ne ala i'adatihim akan sake dawo da su din abu na hudu tafjirul bihar wa tasjiruha tafjirul bihar wato duk da madamai za su tsinke farko abin da zai faru ke kuma wannan ba mai iya tare wannan duk wani dam da ka sani a duniya to zai tsinke bayan ya tsinke kuma zai kafe tafjirul bihar shine wato tafiyar da ruwan duk wani teku shine tafjirul bihar wata jiruha da kuma kone ruwan kaga ba wajen da mutum zai je ɗebi ruwan sha ko ruwan kaza ko ruwan kaza tekun ta tsin an an duk wani teku da ka sani ainihin wato wani damji ya balle sannan kuma ruwan ya kone wato wani irin bala'i ne da kawai shi yasa za ga ba a taba experience din wannan ba shi yasa ba ka labarin ake dan ka san waɗannan abubuwan suna gaban ka kuma za su faru ka ji halayyar ƙasa ka ji an dawo duwatsu ko ka ji saman ita ma ko ka ji ƙasa ita ma yadda za ta wuta za ta kama da ita to ka ji kuma an sauko kuma maganar ainihin albiha qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa idhal biharu fujirat فجرت أي فجر الله بعضها في بعض وقيل ذهب ماؤها وقيل اختلط عظمها بمالحها abin da ya kira da fujjira wato fajjara ko at-tafjir da Allah ta'ala ce wa idhal biharu fujjirat idan tekuna fujjirat ko dai sashin su ya haɗe da sashi mai ruwan daɗi da ruwan zartsi da gurin da yake da gishiri-gishiri duk sun gauraye sun zama ruwa guda ɗaya wasu malaman sun ce wannan shi ake kira da fujjirat wasu kuma suka ce fajjar Allah ba'daha fi ba'din Allah zai saki sashi ya je ya haɗe da sashi wa qila zahaba ma'uha kila kuma aka ce ruwan ne zai tsinke kawai tafiyarsa ruwan ne gaba ɗaya zai tafiyarsa to kaga in ka ɗauki wannan zaka iya cewa wa idhal biharu fujirat idan ruwan tekuna fujirat ya gauraye da mai daɗi da mai zartsi duk suka gauraye guri ɗaya sannan kuma suka kubce suka tafiyarsu wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ce wal bahril masjur Allah ta'ala yana rantsuwa da al bahr al masjur wato kogi wanda ruwansa ya tsinke tafiyarsa wa qala ta'ala wa idhal biharu sujjirat wannan ɗaya ne daga cikin abin da zai samu teku bayan an hautsi ne ruwan sun ya haɗe guri guda sannan ruwan zai tsinke bayan sun tsinke ya tafiyarsa sannan kuma akwai abu na gaba da ke tattare da wannan kogin shine kuma sujjirat ay uqidat fasarat naran tudram wakila wakila wato yayi bas yabisat ne ko yawa yayi daidai haka yayi daidai yabisat wakila yabisat wa idal biharu sujjirat idan ainihin wato albihar tekuna sujjirat aka kunna musu wuta suka kama da wuta shine sujjira ya uqidat suka kama da wuta kaga kenan karkace qur'ani yana cin karo babu cin karo yanayin ne kawai in an bar wannan yanayin su kuma kaga wani sabon yanayi na farkon bai gama tashin hankalin bai gama sakin kama sai ga kuma wani mataki na gaba da haka farko duk wani teku zai tsinke bayan ya gauraye da junansa zai tsinke to bayan ya tsinke kuma akwai abin da ke biye da shi na baya shine kuma ainihin wato zai kama da wuta fasarat naran tudram sai ya zama kaman wuta ce da ake kunnawa waƙila yabisat wani kaulin kuma suka ce wa idhal biharu sujjirat ai wa idhal biharu yabisat idan tekuna suka kafe suka bushe shi ma kaga abubuwa ne wajen guda hudu in ka yi jam'in wa'annan maganganun duk ayoyin za su ɗauka ruwan farko duk wani teku inda yake zai tsinke ya je ya haɗu da ɗan uwansa ya gauraye bayan ya gauraye sannan zai kama da wuta kaga ruwa yana wuta wutan nan za ta yi ta cin wannan ruwan har sai ya kafe ya bushe ba ruwa kuma yanzu والمعنى المتحصل من أقوالهم رحمهم الله أنها يفجر بعضها في بعض فتمتلئ ثم تسجر فتصبح نارا ثم يذهب ماؤها كما عندما أنبتا yace abin wato wal ma'ana al mutahassila al mutahassil ma'anar da zaka iya fahimta zaka iya samu min aqwalihim daga wannan maganganu na malamai rahimahumullah Allah ya musu rahama annaha su tekuna din nan yufajjiru ba'daha fi ba'din sashin su za su tsinke su je su haɗe da sashin su fatamtali su cika maƙil sun matusajjar sannan sai a hura musu wuta fatusbihu naran sai kuma su zama wuta ganga ganga tana ta ci a cikin su sun ma yadhhabu ma'uha sannan sai kuma ruwan gaba ɗaya ya bushe kai lokaci yayi to wannan shine abin da zai faru game da ainihin wato tekuna sai kuma abin da zai faru ga ainihin wato sammai su kuma a sati mai zuwa insha Allah za mu ji su kuma me zai faru da su abin da muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik